الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahalul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du yawa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna mika yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala diraya mai kama wannan yini mai tarin albarka yinin laraba daren alhamis wanda yau yayi daidai da 20 daidai ga watan shidan musulunci watan jimadin al-akhirah yau hijira na da shekara 1445 uku ga watan daya meladiya 2024 barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci namu mai tarun albarka masjidu darul qur'an wanda ke daura da gidan distinguished senator muhammad danjuma goje wanda ke wannan unguwa ta fantami a nan fadar jihar gombe barkanmu da sake kasancewa domin ci gaba da darasi cikin littafin muna kaɗa'ul musalli kusakuran masallata na babban malami alhafiz muhammad siddiqin mishawi rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa cikin wannan masallaci a daidai wannan lokaci kuma duk zagayowar mako irin wannan idan masu bibiya ba su manta ba masu kallon mu kai tsaye da masu kallon mu ta kafafen yada bayanai na zamani malai yana mana magana kan kusakuran da ake samu na aiki inda da kiyam a kaɗa'umul fi'iliya inda da kiyam kusakurai da ake samu ga masallata yayin tsayuwa domin yin sallah din na farko mun jiyan da ake samun kuskure wajen rafa'ul yadayn daga hannuwa yayin kabbaran harama ko abin da ya kama da wannan muka ji magana kar irsali ne dai sakin hannaye a sallah sannan yau kuma insha Allah za mu tashi kan kuskure mai namba na uku a wancan babi katsuhun fi kaifiya wadda ilimu na adalisa kuskuren da ake samu wajen yaya ake ɗora hannun dama kan na hagu a sallah a shafi na 60 daidai shafi na 60 a littafin kuma wannan shi da darasinmu na talatin daidai insha Allah kafin nan akwai 'yan tambayoyi guda biyu mai tambayar tana cewa bayan sallama da fatan alkhairi mai hukuncin shafa turare ga matar da bata da aure to shi turare kala-kala ne musamman ga 'ya'ya mata akwai turaren da suke shafawa lokacin da suka kammala jinin al'ada domin ya ɗauke musu wannan alamun tafiyar jinin kar a ji wani bashi ko iska ta canja to shafa wannan matar aure ga marar aure duk ba shi da matsala kuma a cikin gida inda yake da muharramanki mahaifinki mahaifiyarki yan uwanki kin yi wanka kin dan shafa tarai sama sama domin ɗauke warin sabulun wanka da wani abu nan ba matsala ba ne turare mai ɗaukan hankali na tare sha'awa to shi ne wanda aka ce mace mara aure bai halatta da shafa ta fito waje ba kuma abin da ya shafi irin umra ta mata da irin su body spray din nan turaren da daga ji an shafa shi to nan mace ce kuma macen za ta iya kusantar mijinta to duk wani turare wanda zai ɗau hankali ya motsa sha'awa ga ya mace musamman mara aure to malamai sun ce haramu ne ta shafa har ma ma'aikin Allah ne ta in ta shafa ta fito to ana mata hukunci da hukuncin mazinaciya domin tana daukan hankalin mazaje suna yi wa kanta saboda ka amma turare kamar miski da abin da ya kama da turare marasa kanshi a cikin gida domin kore wani abu na canje iska wannan ba matsala bane ba amma turaren daukan hankali da tada sha'awa shine wanda aka haramta mace marar aure ta sa wallahu a'lam tambaya ta biyu mai hukuncin fitar mani ba tare da sha'awa ba hatta nan malami akadari ma yana cewa ita janaba kala biyu akwai khurujul mani bilazza mu'tada ko batar mani da jin daɗi kuma al'adance iya sababa a yi wanka to idan mani ya fita ba da hanyar jin daɗi ba ba kuma tsari na al'adar ɗan adam ba su ma malamai sun ce ba a wanka a kai kamar wani idan ya tsorata tsoro kawai ya samu ne fita ya jikin shi wani in ya sha wahala ainihin sai mani ya fita daga jikin shi an fahimta to irin wannan fitar mani din ba ta shi ba ta jin daɗi ba ko ba ta hanyar al'ada ba yadda aka saba fitar da mani yayin al'ada ko kusantar mace ko jin daɗi haka mani ya fita ta wata hanya ba wannan ba to malamai suna cewa babu wanka a kai shi za a wanke gun ne domin wanke wannan kazanta din amma babu wanka na shari'a kamar yadda mani zai fita ta hanyar jin daɗi ko sha'awa inda ya zama wajibi ne a yi wanka a kan wannan wannan shi ne abin da ya zo gare mu na tambayoyi kuma da irin abin da malamai suka faɗa muka fasara insha Allah wallahu ta'ala kamar yadda muka ce za mu tashi a shafi na 60 a littafin kuma wannan shi ne darasin mu na 30 da insha Allah maliki cewa katsohun fi kaifiya wadda ƙulye dai ne wadda ƙulye mu na alisu fasakurai da ake samu abin wa'ansu daga cikin masallata yayin ɗora hannun dama kan na hagu a sama an fahimta mun ji can sassakin hannu mala ya ce kuskure inda ba da larura an gane ko allah gafarta mala idris bauchi ba don ya mutu ba allah ya ƙara masa lafiya an fahimta to kusakuran da ake samu wajen ɗora hannun dama kan na abu akwai kusakure in ji malam malike cewa sabitu anin nabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya inganta daga annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama fi wadu ilyumna alal yusra tariqatan wajen ɗora hannun hagu kan ɗora hannun dama ko ɗora hannun hagu a kan na dama a cikin sallah ya ce ɗariƙata ne ya ce hanyoyi guda biyu ne ana fahimta saboda ka sai mu ji wannan hanyoyi guda biyu idan ba ka ɗaya daga cikin wannan biyun wajen ɗora hannunka na dama kan na hagu a kan ƙirji a sallah ta kuskure kake abin da ya tambaye daga abin da ya tabbata daga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce abubuwa ne guda biyu ko hanya ce guda biyu wajen kaifiya wata ulhimu na alilinsu ana fahimta al'ula hanya ta farko shi ula mu'annas ne na al'awwal in al'awwal ne to namiji ne al'ula kuma mace an fahimta cin da ɗariƙa ai mu'annasa ce bilba'an a ɗariƙatul ula ba a ɗariƙatul awwal ba an fahimta a ɗariƙatul ula hanya ta farko wajen ɗora hannun dama kan na hagu ya ce wadda ulimuna ala zahiri kafi liusura abu na farko ka ɗora hannunka na dama a kan bayan tafin hannunka na hagu kamar haka kenan wannan hine kaf wannan kuma hine zahir kafu ciki zahir kuma baya to ka ɗau wannan tafin daman cikinsa sai ka ɗora kan bayan tafin hannunka na hagu an fahimta? wannan shine siga ko hanya ta farko wajen ɗora hannun dama kan na hagu a cikin sallah shine yace wada ulyumna ala zahiri kafi lusra ka ɗau tafin hannunka na dama ka ɗora shi kan bayan tafin hannunka na hagu warrasuk kuma ka daidaita su yani arrasuk ka daidaita zaman su ka shirya ka daidaita su mufassal bainal kaffi wa sa'i wanda zai rabe tsakanin tafin hannu da kuma sangalali an fahimta a sa'id shi ne wannan tsintsiyar hannu to kaf kuma shi ne wannan iya tafin hannu ka rabe tsakanin zira'inka da kuma iya tafin hannunka ma'ana iya nufin karnan ɗin in wata une kar ya shigo cikin nan ka daidaita shi daidai nan an fahimta wannan shi ne hanya ta farko kame da malayi ba lima sabata domin hakan ya tabbata kanin nabi sallallahu alaihi wasallam ya da'ul yumna ala zahari kafihi al-yusra ma'atin Allah sallallahu alaihi wasallama iya dora tafin hannunsa na dama akan bayan tafin hannunsa na hagu a sallah war rasb sa'i ya daidaita su kuma ya raba tsakanin zira'insa da kuma ainihin kaffinasa wa amara bi zalika sahaba ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci sahabbansa da wannan kun ga wannan ma wani hadisin ya fito kenan na me wata ulil ibn adil yusuf manzon Allah yayi kuma wa amara ashabu ya umarci sahabbansa sai malamai suke cewa duk abin da aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci sahabbansa to duka al'ummarsa suna ci ba wai iya sahabban kadai aka bi umarni ba har ni har kai har al'ummar da za zo a bayan duk suna cin wannan umarni an fahimci wannan to saboda ka da ka ce wa amar ashabahu ko wa amar ummatahu duk ɗaya ne manzon Allah ya umarci sahabbansa ko ya umarci al'ummarsa gaba ɗaya a ɗora hannun dama kan na hagu a daidaita tafin hannun dama akan bayan tafin hannun hagu a daidaita a raba tsakanin zira'i da kaf a daidaita su a shirya to manzon Allah ya umarci duk al'ummarsa da wannan a cikin sallah wa khairul huda huda rasulillah sallallahu alaihi wasallam mafifice shirya ita ce shiryar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an ji an ji hanya ta farko ko ka dau tafin hannunka na dama ka dora shi bayan tafin hannunka na ka dora kan shi ka daidaita nan din karna din ya zama mu idan wada uri ya daidaitu daidai nan an fahimci wannan wannan shi ne hanya ta farko wannan ita ce wadu'u kenan wadu'u akwai kuma ƙabudu shi ne hanya ta biyu da zai kawo dama akwai wadu'u akwai ƙabudu to wannan shi ne wadu'u ɗin ɗaukan wannan a ɗora akan wannan a daidaita a ɗora kirshi shi ne wadu'u an fahimci wannan wasaniya hanya ta biyu ƙabudu liyumna adal yusra a danƙi hannun hagu da hannun dama nan ka riƙe wannan shine qabdu summa qabadnahu ilaina qabdan yasira an fahimta ruko shine qabdu wancan wad'u ne wannan kuma qabdu idan baka yi wad'u ba sai ka yi qabdu ka dau wannan hannun naka dama sai ka damki nan daidai madaurar agogo sai ka riƙe shi da hannunka na dama sai kuma ka dora kan kirjinka wannan shine hanya ta biyu dukkan kuma a kirji ake dorawa ana fahimta lima sabata anhu sallallahu alaihi wasallama domin ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana ahyanan yaqbidu bil yumna al yusra wani lokacin iyaye kabatu do ya dau hannunsa ya rike ya dau hannun dama ya rike hannun hagu da shi wani lokacin kuma zai wada wada irin wacce suka ta farko da makaranta malaji falaye juz falaye juz wa ghayra zalika wani wannan bai halatta ba ana bayyana wani wanne wani wada'u ko kafudu a sallah a sunna a koyarwar manzon Allah bai halatta fala yujuzu ghayra zalik wani wannan a sallah injimalin yace bai halatta an fahimta maliki cewa yazhabu ilayhi ba'dun nas ko kuma fala yuzalika bima ya zahabu ilahi ba'adun nasu bai halatta ba ga wata matafiya da wa'ansu daga cikin mutane suke bi min imsaki alkanafi da yumna biyajil yusra wal aks alkanaf shine nan ka faɗa ko ka ce alkanafu an gane ko ko manki tana ɗaukar sunan ka faɗa ne ya ce ba kamar abin da wa'ansu ke ba ta mutum ya riƙe ran ya riƙe ran ai akwai masu yi ko musamman gayu-gayu din nan sai a ɗora wannan ana ɗora wannan ana ganin kamar daidai ne kuma da ce bai halatta ba ko ka ɗau wannan ka damƙi nan wani ya damƙi nan haka shi ma duk bai halatta ba wannan hanyar guda biyu kawai ta halatta ko kuma ga an saba hannun an ɗora su a nan an saba su haka an ɗora su a nan shi ma bai halatta ba an fahimta duk wannan gayu ake so a yaci sallah amma ba ba Allah ba karatu bane ba ilimi bane zo da wannan ko akasin haka ɗin da bai halatta wa min imsaki al'ad yumna bil yad al yusra al'ad shine nan dantsi ko ka damki nan ɗinka ka rike a dauna dama a rike na gwa na hagu a rike da dama jin bai halatta ko ka fada ko dantsi duk bai halatta ana fahimta a wal akas ko a dauna na hagu a dora aka na dama dai bai halatta wa kadhalika al jam'u bayna al qabd wal wad'u ko kuma ka haɗa tsakanin ƙabbudu da wadu'u a lokaci ɗaya bai halatta ba ƙabbudu ne an gane shi ne wannan ko kai wadu'u ƙabbudu kuma shi ne nan bai halatta ka yi haka ba kayi wada urabi kuma kayi qabd urabi bai halatta yasa zamo da hannu a wadu ya shigo cikin nan zira'i bai halatta ba inda zaka ajiye hannu a wadu shine daidai nan daidai wuyan hannu sai ka ajiye in yatsunka a daidai nan sai ka dora a kirjinka in kuma qabdu ne sai ka matso he ka kama nan din ka rike shi da hannunka na dama sai ka dora kan kirji wannan shine hanya biyu sai inganta kawai amma in ban da wannan ba abin da ya inganta an fahimta wanda ka ritsa iya wannan to sai dai ka maka ne amma babu dalili ba abin da zai nusar da kai game da dalilin da yasa yake sai dai kamar aitan nasu ko abin da ya kama da wannan ana fahimta sai malik ke cewa haka nan waka zalika aljam'u bayna alqabd wal wad'u ala dha ala dha ala dha ala zahri wal rasb wa sa'id dibbi halata ba kama yaf'aluhu ba'd an-nas fala dalil alayhi kamar yadda wasu daga cikin mutane suke aikata mala yace babu dalili akan an ji wannan gabar an fahimce ta gaba ta gaba wad'u al-yadd ala al-batn was-surra dora hannu a ciki ko akan cibiya albatun shine ciki ko asurra shine cibiya haka nan bai halatta ba mutum ya dora hannunsa akan cikinsa idan zai yi wata uku kaburu ko ya dora su kan cibiyarsa bai halatta a ina za a dora ala sadr a kirki kuma da mata da maza duk ɗaya ne ana fahimta ala sadr aka rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mala yace lam yusbit annabi sallallahu alaihi wasallama bi inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisun sahihun hadisi ingantacce fi makani wa da'uli yadaini fi salati illa fi wad'uhuma ala satr manzon Allah ce kai malai ce bi inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisi ingantacce wajen yadda ake ɗora hannun dama kan na hagu a cikin sallah sai dai a ɗora su kan ƙirji a wani ƙirji bai halatta ba illa mai alassadar illa fi wadda kuma alassadar sai dai ɗora su a kan ƙirji kamar da malayin wa'amma wadda kuma alalabattini wasu surra amma ɗora hannaye a kan ciki ko a cibiya wa gairi zalik da waɗansu waɗannan gurabe malici fala asla fala aslun ya'taddu bihi la babu wani babu wani asali da za a dogara da shi wajen wannan idan yace asali ne nasi an fahimta babu wani nasi da mai wannan zai dogara da shi dora hannu a cibiya ko dora hannu a ciki yayin sallah a kaife da yake wada ulimin adadin sallah bi halatta an fahimta nan kama malike cewa qala al-mauruzi imam mauruzi yake cewa kana ishaq yi uttar bina ishaq bin rahawi ya kasance yana mana salon wutiri wa yarfa yadayhi fil qunut idan yazo al-qunut da ake a cikin sallah iya daga hannayensa ya daga hannayensa yayin al-qunut wa yaqunutu qabla ar-ruku' kuma iyayen al-qunut din nan kafin yayin ruku'i wa ya da'a yadayhi ala sadihi aw tahta sadihi iya dora hannayensa akan mamansa yini as-sadi nunansa ko ƙasa da shi ko kansa inji shi wancan al-mawruz yake cewa yaga ishaq bin rahawi yana haka ana fahimta al-masail anan ya fito da wannan magana wa qala shaukani imamu shaukani yake cewa wala shay fil babi asahhu min hadisi wa'id al-madhkur yake cewa hadisin wa'id bin hujr babu wani abu akasin su da inganta a wannan babi ma'ana inda yake sai da dora hannu a kiri akan kirji a wada'un ko qabdun yace ba wani abu da inganta ko a dora akan nonon ko kasa duk bai halatta bai jibala yace in dai hadisi ne ingantacce to hadisin wa'id bin hujr da ya zo wajen kaifiyar da ake ɗora yumna al-yusur ala satr ita shine abin da inganta kawai amma aka san wannan babu inganci a kai qala al-albani imam an-nasiruddin albani yake cewa Allah ya masa rahama wad'uha ala satr ɗora hannaye biyu kan kirci wa huwa alladhi sabata fi sunnah abin da ya inganta a sunna kenan abin da ya inganta a sunna ya tabbata shine a ɗora hannun dama kan na hagu kuma a kan ƙirji ko ka yi wadu'un ko ka yi ƙabardu an fahimta wa bi kilafihi in ma za'ifun aula asalala saɓanin ɗorawa kan ƙirji in ma hadisin ya zama za'ifi ne in ma kuma hadisin ya zama cewa asalala ba da asali mai rauni kuma ba aka fa hujja da shi haka na hadisin da ba da asali ba ba aka fa hujja da shi ana fahimta yasa sallah ya yan uwa ba wai al'ada ba ce sallah addini ce kuma addini sai an koyi shi zai ishe mu misali mun karanta a nan da wa'ansu gurabe lokacin da za a bewa manzan Allah sallah sallallahu alaihi wasallam iya garin maka Allah ta'ala ya turo mala'ika jibril alaihi salam ya ce ka je ka tuhumin da manzona ina son ganinsa ana fahimta shi ne kissa ko ƙaziya ta isra'i da mi'iraji mala'ika jibril ya zo garin maka ya sawa manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka zo allah na kiranka manzon allah ke ce ya zo da wata dabba bainal bakil wal imar ita ba doki ba ita ba jaki ba kaga wannan dabba ce ta kumfe gori kenan suka fito bayan gari maka suka hau wannan dabba manzala ke ba da labarin cewa inda ganin ta ya ƙare tuwane take ɗora kafa ta yadda ɗauki amurka kaga wannan kumfe gole in ta ɗauke kafa ta nan inda za ta ɗora ƙarshen ganin ta za ta ɗora kafa cikin 'yan sakanni sai ga su abaitul maqdis abu ma da bai kai mintuna ba tafiya kuma mai tsawo daga maka zuwa baitul maqdis da suka je baitul maqdis sai suka shiga wannan masallacin masjidul aqsa wannan yahuda suna nema su mamaye yana ta rigima akan shi to shine masallaci a musulunci mai daraja ta uku daga masallacin maka sai masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam garin Madina sai kuma shi wancan masallaci na masjidul aqsa manzarin suke suke ga cikin masallacin daga cikin masallacin kuma suka aka yi sama da su yace shi ga su a sama ta daya malaika jibril alaihi salam ya kwankwasa yace a bude malaiku suka ce waye yace ni ne jibril yace da kai da waye yace ni da muhammad yace an muku izini ku zo suka yace eh aka bude suka ce in ban da ku ba ta baiwa mutum izini ya zo wannan wuri haka sama ta daya haka sama ta biyu haka sama har sama ta bakwai suka je karshe gunda mala'ika yake cewa ya Muhammad sallallahu alaihi wasallama idan Allah ya tashi min wahayi anan nake sai ban taba wuce wannan gudu amma kai Allah ya ce kai gaba sallallahu alaihi wasallama yayi gaba daga inda Jibril yake tsayawa yaje Allah ta'ala bai sakon sallah yace ga yanda nake so ga yanda nake so ga yanda suka taho duk abin da ya faru da shi da annabi Musa ya je ya dawo ya ce me aka baka ya ce kaza ka je ka nemi a rage duk dai manzala ya dawo gare maka amma sai da mala'ika jibril ya biyo shi da ya biyo shi sai shiga gabansa manzan Allah iya baya mala'ika jibril ya yi sallah da kabbaran harama da wadda ulimu na alalisura da karatu da ruku'i da tasbihi duka mala'ika yi a gaban manzan Allah iya gani da ya kammala sai ce haka Allah ya ce a koya ma yadda za a yi sallah kuma kai ma ka koya al'ummarka bayan ya yi theory ya zo kuma aka masa practical da ya ga mala'ika ya mai wannan sallah a aikace kuma ya tafi shi ma sai mazan Allah ya zo ya tara sahabbansa da suke din tare da shi ya hau kan mimbari suke hango shi shi ma ya aikata musu kwacankwacin abin da mala'ika jibril ya yi masa sai ya waigo ya kalli sahabbansa ya ce sallu kamar aitu muni musalli ku yi sallah kamar yadda gan ina yin sallah to wannan fa da wannan hanyar sallah ta zo ba irin wannan hanyar da ita sallah ta zo manzon Allah ga yanda yabi ga yanda yabi ga yanda yabi ga yanda aka yi ga yanda aka yi ga yanda ana fahimta kuma sallan nan irin ta annabin rahama irin ta sallar da Allah zai karba ba idan ta yi akasin tasa ba lalle ba da Allah ya karba tunda Allah ya aiko manzon dan ya koya mana addini ya zo ya koyar da mu addini ya koyar da mu ibada kai kuma kace ba irin nasa zaka yi ba ba irin ta zaka yi ba kaga idan ka je gun Allah kare kanka zai ma wahala tunda dan wannan addinin dan shi Allah ya aiko manzon Allah ya sama lokacin da Allah ya sauka da suratul nasr iza ja'a nasrullahi wal fath zuwa ƙarshe sai yake tambayar sahabbai me kuka fahimta da wannan sura ya suke ce ai bubi zai zo musulunci zai yi karfi da sauransu da sauransu dan abbas yake ce manzala ina da fahimta akasin ta waɗannan yace dan abbas me fahimtar ka sai ce fahimta ta cewa ajalinka ya kusa zuwa lokacinka ya kusa karewa a duniya tunda an cewa ra'aitan nasu yadkhuluna fi dinillahi afwaja kai kuma abin da ka zo jaddada addini al'umma ta karba idan al'umma ta karɓa kai kuma aikin ya kare ke to hakan sai manzara ke ita ce fahimta ta gaskiya game da wannan su to daga haka sahabbai suka yi haka manzon Allah ya koyi da sallah shi yasa al'amarin sallah ba ba karamin al'amari bane ya yawa ka ajiye komai ka koyi sallah in kana so ka zauna alƙabarin ka a gaban Allah lafiya amma duk abin da ka je da shi gaban Allah matukar baka iya sallah ba wallahi ba zai tare kai a gaban Allah ba Allah domin ƙaunar da yake yi wa sallah farkon ba da sallah lokaci hamsin Allah ya ce ni sallah lokaci hamsin daga asuba a zuwa wata asubar sau hamsin Allah ke bukatar bi sallah annabi musa iya ce mazala koma ka ce Allah ya sassauta ba koma koma har sai da sallah ta dawo guda biyar kuma babu ibadar da Allah zai ce mu yi ta sau biyar ta wajibi a kullum ba sallah kaga azumi sau da yake a shekara ita kuma haji ma sau ɗaya ce ta wajibi a rayuwa magaba ɗaya ba ma a shekara ba zakka sau ɗaya ake a shekara kuma su bane biyu sau ɗaya ɗaya a shekara yi ma ga mai hali haji kuma sau ɗaya a rayuwar kama gaba ɗaya ta dole amma sallah kuma an ce sau biyar za ka yi ta ka yi asuba ka yi azahar ka yi la'asar ka yi magrib ka yi isha'i kuma an ka bar ɗaya da gangan ka zama kafi ba malamin da zai baka fatawa in ba wannan yau ka ce kai wallahi na yi sallah wajen shekara arba'in yau da isha ba zan yi ba lafiyanka kalau kuma wallahi ka ka fitar ga musulunci babu abin da in ka bari kai tsaye ba uzuri ka fita daga musulunci dan ba sallah in zakka ce za a bi ka amma wa'azi amma wa'azi a lallashe ka a samu an wani malami da yi ta ba wa'azi har ka dawo ka fahimta in ba haka ba sai a ce a kwato zakkar da karfi duk da haka ba fitar kai daga musulunci azumi ma haka a lallashe ka har ma malami suna ta yanka kilan lasa sai a kulle ka dinga azumin da dole a kulle ka a dage sai magariba to amma sallah babu wani option ba usri in je ka ki sallah da ganin ka zama kafiri an bai jiwanna to wannan fa shine matsayin sallah a rayuwar mu magana sallah ba abin wasa bace yasa ma ake yake cewa farkon abin da za a bincika a kanka a kiyama in ka mutu sallah ce farkon bincikenka ka duba dawafi ba dakin Allah yake zagayawa amma bai kai sallah daraja a gurin Allah abinda Allah ya faɗa yana yi da mai sallah bai faɗa yana yi da mai dawaki tunda ya ce al-musalliyu naji rabbu shi mai sallah ganawa suke da Allah gani suke da Allah duk lokacin da kake sallah da ubangiji kuke ganawa saboda ka mi kokarin kula da wannan ibada yau ita ce in ta zo daidai a lahira to ana sa ran zaka samu rahama in kuma ta ɓaci ta zo a lalace ta zo a targaɗa a gurgunce to mutum ba zai kai labari ba ya sa malamai suke jaddada magana sallah amma ka duba al'ummar mu a yau yadda aka dau sallah yau ba ba ta muhimmanci ba ba ba ta kulawa ba mutum musulmi ya dinga asara sallar jami'i haka kawai babu dalili haka kawai wani kallo yake wani surutu yake wani waya ce a hannun shi har ai sallar jami'i a gama bai yi ba wannan ba karamar asara ba ce mazan Allah ku duba abin da yake faɗa game da sallar asar sallar asar ita duk wanda aka yi jami'in la'asar bai sami jami'i ba to baka annama autar ahalahu wa malahu kamar mutumin da ya asarar iyalansa da dukiyarsa da kaf abin da Allah ya kore masa ya zama to ya yi asara komai a rayuwar shi ya dawo shi kadai singil wannan shine abin da za a kwatanta ga wanda ya rasa jami'in sallar asar Allah ta laisa mu dace amma lalle idan Allah magana sallah magana ce mai karfin gaske sai malai yake cewa shi a Imam Albani yake cewa dora hannu akan kirji shine abin da sunna ta tabbatar sabanin haka in ma hadisin ya zamto da ifi in ma kuma hadisin ya zamto la asal lahu wa qada amila bi hadhihi sunna al-imam al-isaq bin rahawayhi kuma ne ce isaq bin rahawayhi yayi aiki da wannan sunna a ce wai an rawaito ya dora hannunsa akan mamansa a kirji ba daidai bane sai dai sabanin abin da ya inganta amma shi ma malamin hadisi ne kuma yayi aiki da wannan sunna kamar da shi malam mai shawo yake ne akan wannan kuskure na biyar wada'ul yadaini ala al-janib al-aisa mutum ya ɗau hannunsa bayan ya haɗa su ya ɗora su kuma a ɓangarensa na hagu shi ne janibin aisa ya karkata da su ɓangaren hagu ɗin shi riƙi haka to shi ma ce kuskure ne hazal fi'il wannan aiki jimalan nushahidu inda kathira minan nas yace zaka da yawa daga cikin wasu mutane suna aikatawa fatajidu annahum yad'una liyadi al-yumna ala al-yusra za ka ga sun ɗora hannun dama kan na hagu ɗin alal kalbi ko akan zuciya tunda zuciya ce a bangaren hagu take ko an bayyanta haka ne ina likitoci suke haka ne to an ce zuciya tana bangaren hagun mutum bangaren hagun shi sai su dau wannan da wannan su karkata hagu da shi sai su dora bangaren hagu din su ana fahimta sai malik ke cewa wa yu'alliluna zalika ba'd ba'd al-ilal suna kokarin su su kawo ta'alili ma'ana su yi ƙoƙarin kafa hujja a kan wannan aikin da suke aikatawa ko mala ya ce duk abin da za su kafa na dalili mai rauni ne babu abin da za su kafa su riƙe wannan magana ko wannan aiki da suke aikatawa ƙalar shakiri ma muku tasara abin da ya taƙaita na magana a kan wannan ya ce wata uli ya daini alal janibi aisar ɗora hannun dama kan na hagu a karkata da shi ɓangaren hagu li adali hibzil iman domin a ce wai hakan zai ƙara mutum kiyaye imaninsa auli anna umar awi shafi'i ko kuma umar da imamu shafi'i sun aikata kama ya kuluna lamma daraba fi jambi al'aisar kamar yadda suke faɗa lokacin da aka bigi imamu shafi'i a ɓangaren sana'agu wai da ya tashi wata ulimuna alal yusra sai ya riƙe gunda yake mai ciwo wa huwa yusalli a lokacin iyaye sallah wata a yadahu fauka jambihi ala darba sai ɗora hannunsa a kan ƙirjinsa a ɓangaren da aka bige shi ɗin fa huwa kalamun la yuqiduhu to wannan magana ce wanda ba ta da maɗauri an gane ku magana ce mara da baibayi to me yake nufi da wannan magana magana ce ba ta da kaidi ba ta da maɗauri ma'ana magana ce kowa ma zai iya bana ke ba ta da asli wanda ya faɗa idan ka ce me dalilin ka ba zai faɗa ba idan ce magana marar asali ke wala asar lahu ko magana ce wanda ba ta da asali ba ta da kuma da baibayin da aka ɗaure ta da shi na shida al-iktisar fi sala al-iktisar fi sala zai fassara ma iktisar al-iktisar huwa an yaza a yadaihi al'ala khasiratihi shi ne mutum ya ɗau hannunsa ya ɗora kan cibiyarsa da saura da khasira duk ɗaya ne an fahimta minal insan daga cikin mutane ma baina ra'asil warak wa asfalal adla lamma fassarahu ba'da ruwat ittisar ko khasira shine abin da ke tsakanin alwarak warak shine nan ko ka ce kwankwason mutum nan ko maɗaurin wando shine waraku da larabci kuma al'adla shine nan gefen nan haƙarƙari saman haƙarƙari shine adla to abin da ke tsakanin nan haƙarƙari da nan kwankwason mutum me ke wani tsakanin ai cibiya ce an fahimta to haka nan ɗora hannu kan cibiya a sallah ima kuskure ne abin da ke tsakanin kwankwasonka da kuma nan ƙasan hammatarka ne adla kamar yadda wa'ansu daga cikin malaman ruwaya suka fasara haka dai wani hannabiya sallallahu alaihi wasallama annal iktisar fi sala rike wannan tsakani a sallah manzon Allah ya hana sallallahu alaihi wasallama qala an-nawawi imam an-nawawi yace iktalafa al-ulama malamai sun samu saɓani fi ma'anar iktisar a ma'anar kasira ɗin can fasahihu abin da yake ingantacce allazi alaihi muhaqqiquna wal aksarun wanda mafi yawa daga cikin muhaqqiquna masu bin diddigi min ahli luga daga cikin malaman luga wal gharib da malaman gharibul hadith wal muhaddisin da su malaman hadisi din wa bihi qala ashabuna mala yace haka ma maganar magabatan malaman mu take fi kutubi al mazhab daga cikin littafin mazhabobin nan ya ce innal muktasar huwa alladhi yusalla wa yadayhi ala khasirati shine mutumin da yake yin sallah ya dora hannayensa akan cibiyarsa shine iktisar an fahimta a cikin sallah abinda manzon Allah ya hana sallallahu alaihi wasallam na bakwai al-iltifatu fi salah wan nazru ila sama kuskure na bakwai a wannan gaba inji malam shi ne waiwaye a sallah ne iltifat mutum iya sallah iya waige iya waiwayawa nan wannan sai ka je kasuwa kwastoma ya zo zaka jana ehem ehem in an matsa ma magana zai ce sallah nake sallah nake daga an dan matsa haka zai ba sai ga gyaran muryar har ma kokarin nuni yake da hannunsa ba kamar ya zo ya tsaya ya tsaya to wannan gaskiya kuskure ne ba a ba wa sallah matsayin ta sallah ta fice haka an bayyanta girman sallah ya wuce wannan abu musulmi lokacin da kake sallah an ce karkade zuciyarka gaba ɗaya kamar yawan Allah fafurgi kalbaka min ad-dunya wa ma fiha haka malami akadir ya fara ka karkade zuciyarka da abin da ke duniya da abin da ke cikin ta ka shagaltu da makotaka zuwa ga ubangijinka ana fahimta to waiwaye da daga ido zuwa sama ana sallah hima kuskure ne kasirun minal musallin da yawa daga cikin masallata in ji malin mai shawi nara a ayyunahum ta duru min haulihim an lemini wa shimal za ga idanuwa suna kaɗawa ɓangaren dama da ɓangaren hau ma'ana suna waiwai kenan ga ya warkata nan ya kalla nan ya waigi nan ya waigi nan da yawa daga cikin masallata ya ce za ga idan su iya juyawa an lemini wa shimal wa ila ala wal asfal wani daga idansa sama wani ya sauke kasa in kana kula za ga wa'an suna ta wannan wa huwa mukalifu li hadihi sallallahu alaihi wasallam wannan kuma sabanin shiriyar manzon Allah ce a cikin sallah sallallahu alaihi wasallam wa mimma yakhruju al abd anil khushu kuma hakan zai fidda bawa daga cikin khushu'i tunda sallah da Allah ya fara yaban masu imani yace kad aflaha al mu'minun sai yace mi allazina hum fi salatihim khashi'u sai faɗi khushu'i ne siffa ta farko da Allah yake yabon su da ita a cikin sallar su da yace kai masu sallah sun samu babbaro ko kuma mu'minai sun samu babbaro zaka ce waɗannan wani mu'minai me me abin da za a gane su sai Allah ya ce ta so ne a sallar su sai samu khushu'i khushu'i kuma shine nutsuwar zuciya da nutsuwan gabbai zuciyarka ta nutsu sallah take gabanka ma su nutsu sallah suke shi ne wanda daga cikin magabata ya ga wani iya wasa da gemunsa iya sallah ya ce kaga wancan da zuciyarsa ta nutsu da gabansa ma sun nutsu a sherahin nutsuwar zuciya ya sa za ga wani iya waige-waige iya wasa da wani abu a sallah har in zuciyarka ta nutsu ka tabbatar a gaban allah kake to babu shakka dole jikin ka yi tunda ita zuciya ta ce shugabar jiki gaba daya iza salahat salahat jisru kullu idan zuciyarka ce da sallah take dole idon ka yadda sallah yake dole kunnan ka yadda sallah yake dole hancin ka yadda sallah yake dole kafan ka ta yadda sallah take amma in zuciyarka ta saba ba ta yadda sallah take ba to idan kama ba zai bita ba kunnan kama dole dinga jiyo abin da ake kare abin da yasa zaka ji wa'ansu daga cikin magabata za ka ga an yi sallah izu biyar ba su gaji ba zuciya ce da za ta yi kuma gaskiya ba ne ka ga wani an ce iya sallah ana ta wani a gefensa bai ji ba bai sani ba zuciya ce take sallah ka ci ko alaji zuciya ce take sallah idan zuciyarka tana sallah dole jikin ke bita amma irin wairgi da wasa da waiwaye da waye wallahi zuciya ce ba sallah take ga ka gangar jikinka a masallaci amma tana waje dole kuma ka bita sallar sahabbai sallar magabata to ka kwatanta zuciyarsu ce take sallah zuciya ce shugaba a dukkan gaban jikinka idan zuciya tana sallah dole a mata da'a idan ka ba abin da zai kalla zuciyar zai bi kunnen ka ba abin da zai ji zuciyar zai bi haka idonka haka hannunka haka kunnanka haka hancinka haka kafanka haka bakinka duk sallar za su ana fahimta ka gwada ko a sallar dare kai raka'a biyu ka ce zuciyarka za ta yi sallah a gani wallahi wani abu ana yi a gefenka ba za ka sani ba ita zuciya ita ce mutum isa wani balarabe yake cewa al-insanu ala ahmarihi ki dan adam iyakan jajayen abubuwansa guda biyu al-qalbu wal lisan da harshe da zuciya su ne mutum yasa zuhairu yake cewa lisanul fata misfun wa nisfun fu'ada falam yabqa illa suratul lahbi wad dai yace mutun dan adam rabinsa zuciya ne rabinsa kuma harshe idan ka dauke wannan biyun sai kashi da farko da fata da jini da sauransu ba wani abu kuma zuciya harshe sune mutum kuma duk abin da ka samu aljanna ko wuta da wannan guda biyu ne zuciya da harshe kudiri da lafazi kudiri da furuci wannan sune za su ga mutum aljanna kuma su za su ga mutum wuta mu kiyaye da waɗannan gabbai mu kiyaye da wannan gabbai a jikinmu da zuciya da harshe da su Allah yake hukuntawa yake yi hisabi an fahimta sai malik yake cewa a da yawa daga cikin masallata ga suna wannan malik yake cewa wa huwa mukalifu li hadihi sallallahu alaihi wasallam wa mimma yakhruju al-abdu an al-khushu iya fidda bawa daga cikin khushu'i wa yaku wa yakuna rasulahu ila al-qata wa sahw zai iya jagoranta sai kai ya zuwa ga kuskure ko sa'awi rafkanuwa wani hannabiya sallallahu alaihi wasallam an zalika kuma kai tsaye ma manzon Allah ya hana wannan fa an Aisha ta radiyallahu anha daga ummul mu'minin Aisha Allah ta'ala ya kare da ita ya hada mu da ita a gidan aljannatul firdaus qala take cewa sa'altu rasulullah sallallahu alaihi wasallama an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama anil iltifati fi salati game da waiwaye cikin sallah manzon Allah me hukuncin waiwaye cikin sallah ake tambayar manzon Allah jina na Aisha Allah ya kare da ita kala tace huwa iktilasun manzon Allah ya bada amsa yace iktilasun yaktalisu shaytan min salatil abd wani fauta ce fautan abu daga cikin fautar da shi dan yake wajen sallar bawa ma'ana iya ne mai fauce ma ladanka in shi ɗaya sa kawai waye to wani ɓangaren ladanka ya zame ki kamar ƙwacen lada ne da shi ɗaya yake mutum a sallah duk lokacin da ka waya to an zame ma wani abu na ladanka ya samu aikin Allah ke cewa da yawa wani zai higa sallah ya gama amma zai samu ladan ɗaya cikin goma ne kamar sallah tana da ladan goma misali ko ladan ɗari to idan ya kammala sana sai ya fitar ɗaya cikin goma wani biyu cikin goma wani uku cikin goma haka matsala dinga fada ushiru ha sulusu ha kumusu ha domin rashin kushu'i da rashin nutsuwa duk sai ya samu tun ladan sai ya zame an fahimci wannan wal iktilasu wa ma yuqadu salban sai ma lati iktilasu ne abinda za a fauta da karfi kamar kwace ko wannan salba kamar wannan fashi amma fahin sa kenan iktilasu shi ne wannan shi dan iya ma fashin ladan cikin sallarka waye ka tufu an gairi galaba kuma zai kwace da ba za ka iya zuwa kwato kayanka ba ƙala ibn hajar malik ibn hajar al-asqala ne shi cewa wal muradu bil iltifatil madhkur abinda ake nufi da waiwayen nan da aka ambata anan malam yastadbir lil qibla bi sadrihi aw unuqihi shine waiwayen da baka karkacewa al-qibla da wuyanka ba ko kirjinka an fahimta a ce wuyanka bai juya wa alƙibla ba haka nan ƙirjinka ma bai juya ma alƙibla ba ta wani shi ne waiwayin da ake fara a sallah an gane ko malam ya tadbir alkalbahu amina ne yawa malam ya tadbir alƙibla bai sadri auƙulƙihi kulla wasab karahiyatul iltifat dalilin da ya sa aka karhanta waiwaye a sallah ya hatamilu an ya kuna le naƙasir kushur iya kai mutum ya samu naƙasu ya samu tawayen kushu ya sallah auli tarkil istikbalu lil qibla bainal badan ko a ce wata gaba a jikinka bata kalli alqibla ba inda zaka yi waiwaye ai in yayi yawa babu shakka zaka saba wa alqibla ko za ka karkace wa alqibla to wannan shine dalilin da yasa aka haramta ko aka karantar da waiwaye a sallah ijma'a alat tabi alat dayibi dayibi yake cewa samma iktilasan can an ce iktilasan tasawiran liqubhi tilka fa'ila almuktalis domin mummunar wannan aikin da yake faruwa gun wasu a cikin sallah an kwatanta abin da kwace ko fashi kaga duk abu ne mai muni to an kwatanta haka a cikin sallah domin munin aikin wani ha adin nazar ilar sama haka nan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi hani mutum ya ɗaga idansu sama iya sallah ya yi hani game da wannan fa'an anas radiyallahu an daga anas ɗan mali Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi ya haɗa mu da shi gidan aljannatul firdaus yake cewa ƙala ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anas yake cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma balu aqawamun me ke damu an su mutane ne yarfa'una absarahum ila sama suna daga ganinsu zuwa ga sama suna sallah su daga ganinsu sama mazarki ta me dame su ne me ke ganin su ke irin wannan aiki su daga ganinsu zuwa sama fi salatihim a lokacin da suke yin sallah manzo Allah ke cewa fashtadda qawluhu manzo Allah ya tsananta fadin sa da yake cewa fi zare game da wannan hatta qala har manzon Allah ya ce layantahiyanna an zalika ko dai su hannu su daina masu ɗaga ido sama a sallah ko dai su daina in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aula ya tafanna abasarahu ko kuma Allah ya fauce ganinsu gaba ɗaya Allah iya da iko akan wannan inna Allah ala kulli shay'in qadir a wani hadisin manzo nake cewa ko dai Allah zai iya mai da kansu kan jaki ra'asu ra'asa hima malamai sun yi ta magana akan wannan sun ce Allah zai iya yin haka inda ayyame da wa'ansu aladugo ko nuqira da tanqasiin wa'ansu birrai qur'ani ya ba mu labarin wannan to Allah zai iya yin wannan mutum ya shiga masallaci ya fito da kan jaki domin iya daga idonsa sama lokacin da yake sallah ko kuma abinda malaman suka fi karfafawa Allah zai mai da mun mutum marar basira kamar jaki kaga duk ba garaye a dinga karatu baya gane a dinga mai bayani baya fahimta yi ra'ayinsa sai ganin damarsa to wallahi daga ido sama ana sallah iya jawo mutum rahim basira iya jawo mutum a yi ta fama da shi ba zai fahimci gaskiya ba a kullum san zuciyarsa da shedan su ne za su yi masa jagora daga ido a sama ana sallah iya jawo wannan musiba rahim basira ko mutum ya gida da ce da gangan ya zama fa gida ce kawai duk daga ido sama a sallah iya ja wannan musiba ko ko mutum ko ya zama dan ra'ayin dan ra'ayin rikau ba abin da zai bi ra'ayinsa kawai ai ta karanta mai aya ai ta karanta mai hadisi ai ta jawo mai maganganun malamai ba ruwansa to daga ido sama a sallah iya ja wannan iya ja wannan musibar Allah ta'ala ya tsare malik ya cewa qala ibnu battal ibn battal yake cewa ajma'u an samu ijma'i ittifaqin malamai ke ala karahiyati rafa'ul rafa'ul ba's rafa'ul basr fi salah ala karahiyya rafa'ul basr fi salah akan karhanta daga ido sama a cikin sallah yace duk malamai sun ittifaqi akan wannan karhanci ne abu ne mara kyau yin sa a cikin sallah waktalafu fihi kharijus salah kuma daga ido sama shine suka samu sabani a wajen sallah wa an sun ci har a wajen sallah ma bai halatta ba sai dai kallon sama domin ƙara imani domin ganin wa an su halittun Allah ya ƙara ma nutsuwa tsakaninka da ubangiji ko ga hadiri iya ta gudu a sama ko ga taurari a sama ko ga rana yanda take ko wata yanda yake kallon imani to na ba hana ka ba amma kallon ƙorilla an gane ko ba a yadda ba yasa Allah yake cewa ai ma tara fi kalqir rahman min tafawut yace farji albasara hal tara min futur sun marji ilbasar karratai yankalib ilayka albasar khasi'an wa huwa asir yake cewa ba za ka taba ganin a halittar Allah mai rahama wani wani tawaya ba babu tawaya babu abin da za ka gani kace kai idan ma haka aka yi ji babu yace kalli sama mana daga ido kalli sama halittara min fudur za a ga wata ƙofa ko wata yaga a sama kai ta kallo har wuyan kama ya kage kai ta juyawa dama da hagu za a ga wani gun da ya karye ko ya tsage ko ya lankwashe a sama Allah ya ce in kallon saman ka gaji to dawo buta sun marji ilbasar karratai sake komawa karo na biyu ba ka ƙara dubawa dai sai Allah ya ce yan kalbi ne kalbasar khasiyan wa huwa hasir idan ka zai dawo a kaskance wanda ya yi hasa kasan duk mutumin da ya zuba ido ya ga laifi bai gani ba to zai dawo ran zabaci kuma haka bane inda ido ya zuba sai ya gano laifi ko kuskure kuma bai ga wannan laifin ba bai ga kuskuren ba to zai da cikin bacin cikin hasa to ko da wuyan ka zai kare ba abin da za ka gani a sama wanda yake aibi ne ko tawaya ne babu shi sama ga ta nan shekara biliyan din da ba iyaka amma ba ku taba jin an ce wani gun ya durkusa iya neman agaji ba a yi ɓangare kaza ya rubutu aje a sa fila a tare ba taba ji ba ko ba za a ji ba domin sun Allah allati atkana kullu shay aikin Allah ƙwararre wanda ƙwarewan Allah akan aikin su tafi da kowa an fahimci wannan to saboda haka wa'an sun ci hatta wajen sallah ma daga ido ka dinga kallon sama ba dalili wa'an su malaman sun ci hima makaruhi wa qala al-qadi iyad alƙali iya zai ke cewa rafa'ul basri ila sama'i fi salati nau'un i'tiraf anil qalba anil qibla wa khuruji an hayati sala alƙali iya mai ashafa ko yau alƙali iya wanda ya rubuta littafin ashafa yake cewa rafa'ul basri ila sama daga ido sama cikin sallah nau'un ya ce wani nau'i ne irad an alƙibla wani nau'in karkacewa alƙibla ne an bai abin da ke so ya ce an ce idan za ka yi sallah ka fuskanci alƙibla fiskarka ƙafafuwanka jikinka duk ya fuskanci alƙibla to idan ka yi haka ba kan ka yi ba alƙibla ke kallo ba sama ke kallo to alƙalin iya da ke cewa ɗaga ido sama to nau'in karkacewa alƙibla ne kuma duk wanda ya karkacewa alƙibla da gangan sallarsa ba ta yi ba in ba da kuskure ko rahin sani ba ka kaucewa alƙibla da gangan sallarka ba ta yi ba an fahimci wannan wa kuruj an hayati sala kuma fita ne ma daga cikin tsarin sallah ka daga ido sama to ka fita daga cikin irin tsarin da aka koyar da ayi sallah a wannan tsari qala ibn hajar ibn hajar al-asqalani yake cewa aula ya tafanna abasarahu ko dai Allah ya wabce gannansu wali muslim ruwayar muslim aula tarja ilaihim abasarahu ko kuma Allah ya ki dawowa da ganin nasu an san daga idon sama sai Allah ya dage kallon daga can idan sai ya dawo maka kuma kafi haka Allah iya da iko yi haka innahu ala kulli shay'in qadir ana fahimta waqtili ba fil muradu bi zalika malamai suka ce to an samu sabani game da wannan ma'ana ko Allah ya dauke ganin ko ganin yayi sama a kidawa da shi to me Allah yake ne ila dan ila wasu malaman suka ce ko wa'idun narko ne kamar gargadin azaba ne duk wanda yake dainawa to kamar iya jefa kansa cikin hukuma ne a lahira an bayyana in je kullun al'ada ka daga ido sama kana sallah amma wa'azi baka daina ba to ka shirya ukuba tana tana jira ka haka wa asu malaman suka ce suka ce huwa wa'idun yu'aqabu ala fi'li wanda ake ukubatar da mai aikata ukuba ce tana nan tana jiran wanda yake yi bai daina ba an yi ta masa wa'azi bai daina ba ana fahimta shine wa'idun yu'aqabu ala fi'li wanda ake yin ukuba wajen aikata shi wa ala haza akan wannan ijmalan fal fi'lul mazkur haram shi daga ido sama shine abin da muka ambata yanzu ko to ya ce haramun ne haka kawai ka daga ido sama kana sallah ya ce haram haramun ne a cikin sallah wa afrata ibnu hazam ibnu hazam al-andalusi shi ya matsa ma ya so ya wuce gona da iri faƙala yubdilu salaki sai iya bata sallah wasan yan zafi ne su da irin su ibnu hazam irin su daudu zahiri yan zafi ne a gane ya ce duk wanda ya daga ido sama sallar sama ta baci gaba daya wannan fitur ibnu hazam ce Allah ta'ala ya masara wa sunna fi zalik malice sunna a wannan huwa nazaru ila al-mawdu'i sujud mai sallah ana so kallonsa ya kalli gunda zai sa goyin zai su ana fahimta ashe ma in ka tashi sallah wai ba tare za ka kalli gaban ka ina za ka kalla gunda goshinka zai sauka wajen sujada wannan shine abin da sunna ta koya fa an aisha ta radiyallahu anha ummul mu'minin aisha Allah ta'ala ya kare dare ita take cewa ƙala ta ce a wa'an umar muna aisha radiyallahu anhu take cewa da kalar rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka'aba mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga dakin ka'aba wa ma khalafa basrahu mawdu'i sujudihi idonsa bi karkacewa gunda zai sujida ba manzan Allah ya shiga har ka'aba yayi sallah amma idonsa bai kauce daga gunda zai sujada kai ba ma ka'aba ba ai manzon Allah ya je can fadar Allah Allah ya ce ma zagal basar wa ma qara sallallahu alaihi wasallam manzon Allah idonsa bai karkace ba bai kallon kauye ba wa ma daga kon bai bai wuce gona da iri wajen daga kai iya waye iya ba inda aka ce ya zauna a nan ya zauna inda ya fuskanta ne ya fuskanta domin nutsuwa da hankali irin na mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ka duba yaje gunda duk dan adam ba wanda yaji a halitta duka kai ba ma mutane ba har mala'iku ma ba wanda yaji wannan amma Allah yake ce idonsa bai karkace ya kalli wani abu ba yanzu kai ka je Dubai ko ka je maka zuwan farko da gaiwa waiwaye da ɗaga ido sama da waiki to amma manzon Allah ya je gunda ba duniya bane ba ba duniya bane yasa dan Abbasu yace a wannan goma zan Allah ya ga Allah da idonsa tunda ba a duniya su ba an fa an fahimta inda Allah ce la tudrikul absar a duniya ne a duniya ido bai sai ga Allah ba amma gunda manzon Allah ce ba duniya ba ko manzon Allah idonsa bai kallon kawai ba haka yaje dawo to haka ne ya shiga Ka'aba idina na Aisha har ya fito daga Ka'aba idonsa bai sa'awa gunda zai sujada ba sallallahu alaihi wasallam to haka ake so kai ma in zaka yi sallah idon ka dinga kallon gunda za ka yi sujada hatta kharaja jamin ha sai da manzo Allah ya fito ga Ka'aba wa sabbata fi zalika salatu fiha imani ke tatu wannan ya tabbata kan cewa a he za a yi sallah a cikin Ka'aba an gane ku akwai malamin da suke cewa ba za a yi ba to amma masu cewa za a yi suna kafa dalilin wannan hadisi tunda manzo Allah ya shiga kuma yayi sallah dinna na Aisha an fahimta kaga da ba kyau da manzo Allah ba zai ko kuma da kususiya ce da ya ce a ni kadai aka halatarwa da iban da amma bai faɗi wannan to da kana yin sallah a cikin kaba in ta kama inda malami suke cewa ba za a yi sallah ba shine saman kaba mutum ya hau dakin kaba ba zai sallah inda manzon Allah bai hau yayi ba a ciki shi bai sallallahu alaihi wasallam Allah ya san mu dace to ina ganin za mu samu matsaya a nan jidda mu zo kan gaba ba amma ana mana isharar lokaci yayi abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladansa abinda ne kuskure Allah ta'ala ya yafe mana Allah ta'ala ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta muna roƙon Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata muna roƙon Allah ta'ala ya taimake mu ya samu lafiya mu gama lafiya Allah ta'ala ya samu lafiya mu gama lafiya dukkan bukatun mu na alkhairi Allah ka biya mana abinda ya fi karfin mu Allah ta'ala ya fi karfin sa kuma muna addu'a Allah ta'ala ya ba mu lafiya da zaman lafiya mahaifanmu Allah ji kansu da mu da su Allah ya sa aljanna ce makomar mu gaba daya da mu da zuriyar mu muna roƙon Allah ya dora mu a tafarki madidici Allah ya dora mu a hanya madidici Allah kada ka zamar da mu kada ka bari ce dan ya zamar da mu ya Allah Allah kai mu gaci lafiya duk wanda suka zo wannan masallaci domin jin wannan karatu Allah mai da kowa gida lafiya ladan da ake samu wajen karanta hadisan manzon Allah da ayoyin alkurani Allah ya sa muna da rabuwa ciki Allah ka sa muna da rabuwa ciki Allah ka sa ya zama sanadiyar zama mu lafiya a kabarin Allah ka sa wannan karatu ya zama haske a gare mu a duniya da lahira Allah masu bukatu daban-daban daban Allah ka biya musu Allah akwai masu bukatu da yawa da suke neman addu'o'in wa an so akan sana'arsu wa an so akan lafiyarsu wa an su lafiyar iyalansu da ƴan uwansu wa an su gun aikinsu wa an su ba sana'ar mu wa an su ga sana'ar kuma ba ta ci babu wa an su kuncin rayuwa da sauransu to Allah mana tawassuli da zaman mu a wannan masallaci Allah ka biya kowa bukatar sai Allah duk wani wanda yake nema a hanyar neman sa Allah ka sanya masa albarka Allah ka buɗa masa Allah ka raba mu da kaka na kai Allah ka rufa mana asiri a duniya da lahira Allah ka samu gama da rayuwar nan lafiya Allah ka samu samu alkhairin duniya da lahira Allah ka tsare mu daga sharrin duniya da lahira akwai masu bukatu daban-daban na neman addu'o'i da kaman jumla ce muna kai su gaban Allah Allah ya biya mana Allah ya samu lafiya mun yi lafiya akwai addu'a ta musamman da kwanaki muna ta barar tabarmi to ashe barar ta mu dama bata ji kunnan wa'ansu wanda ya dace su ji ba daga cikin gida nan gidan sanata Muhammad Dajumo Goje an aiko mana da tabarmi wanda za su yi shi mu gaba daya kuma an ce dinda wasu bukatun ma a yi magana amma fa na masallaci yawwa bukatun na masallaci sau da kayan zai ba mu da matsalar tabarmi insha Allah an aiko tabarmi daga cikin gida wasu wadatattu kuma isassu wanda ko da iya haraba ne za a iya shimfida su gaba daya sau da kamar addu'a Allah ya saka da kai waɗanda suka aiko da wanda suka yi hanya aka aiko duka Allah ya musu sakayya da aljanna da mu da wanda muka tallata wannan neman taimako duka Allah ya mana sakayya da alkhairi da wanda za su zauna kan tabarmi domin jin alkur'ani da hadisi Allah ya saka kowa da alkhairi Allah ta'ala dukkan masu taimakon addini a kusa da nesa Allah ya taimake su masu yin zagon ƙasa kuma Allah ta'ala ya mana maganin su akwai amini na alhaji baban gida muna masa don Allah ya saka mai da alkhairi bukatun sa na alkhairi Allah ka biya masa akwai alhaji abubakar da alhaji isa guloma duka muna sasa addu'an Allah ta'ala ya saka kowa da alkhairi ya biya musu bukatun su na alkhairi akwai malam Usman Bauchi shi ma dan midiyar mu ne muna tare da shi muna mai addu'an Allah ya saka da alkhairi Allah ya ƙara buɗe rayuwa ya sanya wa rayuwa albarka da dukkan wanda suka zo wannan kun Allah ya ba kowa albarka Allah ta'ala ya samu gama da wannan rayuwa lafiya yan kwamitin masallaci limamai yan kwamiti ladanai da sauran dattawan unguwa muna yi wa kowa addu'a fatan alkhairi Allah ya saka kowa da gidan aljanna Allah ya samu tashi a lahira mana yi wa juna barka barka نعم